bima warada masal halihi min al-ayat al-mutawali wal athar da ayoyi da sanin hadisi wa ballagahu ma awsa bi fi mana wal yaqzati fardiya wa sallama imana wa tisaba wa faza bi khairi dunya ya rabutu da alkhairin duniya da lahira Allah ya masa tattali da kyakkyawan masauki ga bala'in da ya same shi na irin tanadin da aka yi waliyan Allah wal haqq به محبته فيما نال من كرامة الله إن شاء الله من بليت وبالله التوفيق والإسمة قال الله تعالى دن الله يفعل باهي جامنا ألف لام أحاسب الناس نعم
ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين kun ji fahimta Allah ya faɗa yanzu za mu haiga jarrabar sa ne alif lamin a hasiban nasu wai mutane kurin sun yi tsammani ne an yi taraku kurin Allah zai kyale ku an ya kulu amanna kurin dan kun ce kun yi imani da Allah Allah yake sai bar ku sai a bar ku dan kun ce kurin kun yi imani da Allah wa hum la yutuna kun doka ba za a jarrabe ku ba ai ba zai yoyu ba ko duniyan nan ne ka kula wallahi baya samuwa ba jarraba bare karatun da ba na gaskiya ba shi a duniya wacce ce ne ina tambayar ku boko to ka kula sosai idan aka yi karatun boko ka kula in kana aji na ɗaya a sakandare za ka aji na biyu me ake tararwa ne me ake tararwa jarrabawa sai an jarrabe su sannan ba su taki wani matakin ba kwa gani za a ga almajiri ya fara rama hankalinsa ya tashi a duniya ba abin da yake hankalinsa yanzu fa mun yi aji na ɗaya to abin da yake gabanmu za ka ji sun ce jarrabawa wannan ce fa jarrabawa wanda ya sha wahala ya haye ta ya ganye a igiya ta biyu haka ne kuma idan an yi aji na biyun shi ma a gaban kafin a take aji na uku jarrabawa idan aka yi aji na uku kafin a je na hudu jarrabawa to wanda ya fi kowanne tsanani kuma jarrabawan gamawa sai ka ji almajiri ya zo gunka addu'a ne bin malamai ne ya ya ce wallahi wannan shine jarrabawa mu na kare wanda in ta yi kyau ta yi kyau in ta ɓaci ta ɓaci amma bai sani ba in ta ɓacin ne ma fa ta yi kyau dan boko in ya faɗi ba sai ya bauta Allah ba bayan ai ta ɓacin ne ya kyan to amma shi kuma zai ce in ta ɓaci ta ɓaci to wannan karatun ma na ƙarya sai an yi jarrabawa kurin gurin Allah ba jarrabawa zai ma daraja jama'a idan ka ce ka ƙi wannan jarrabawan gayi na duniya ne duniyar kanta ba za ta samu ba ran da aka yi jarrabawan sai a ce to fa a yi ƙoƙari in an zo jarrabawan fa ka ji abokan sai ta ce to fa a dage a yi ƙoƙari ban da satar amsa sannan duk ɗaliban nan da ka gani daga mai nafila sai mai salatan annabi sai mai karatu sai a kawo birika ai wa biran mu addu'a to Allah dai ya samu hai Allah dai ya samu hai in sun hayan ma halaka ce amma sun fi son da ya hayan to jama'a mu yi wa kanmu alƙalanci aboko ana wannan to mu kuma a nan ba jarrabawa sai mu zama wani a gurin Allah wannan fa na ƙarya ne su ma sai da tasu to yaya mu da muke sa ran aljanna muke sa ran za mu so annabi wai ba jarrabawa salala kurin an sake ka da haka kuma sai ka zama wani ai ba zai yoyi ba shine Allah ya ce a hasiban nas an yi turaku an ya kulu amanna wa hum la yuftanu Allah ya ce to in dai wannan layin za ku ga na gaskiya bari a gaya muku walaqad fattanna alladhina min qabli wanda suke can gabanin ku Allah ya ce mun jarrabe su da muka jarrabe su wala ya alaman nan da zina sadaku mun gane wanda suka tsaya da san mu akan gaskiya wala ya alaman nan kazibi Allah ya ce mun gane masu ƙarya kurin a da'awa ta baki abin da jarraba ta zo ba su dauka ba duk wanda jarrabar Allah ta zo bai dauka ba to kazibi nan ne ka daina da'awa wa qala ta'ala Allah ya faɗa ma a wata ayan nan Lukumana ba hiya ja mana ya bunai aqimi salati na'am ya bunai aqimi salata wa amur bil ma'ruf wa nha 'anil munkar المنكر واصبر.
واصبر على ما أصابك إن إن ذلك- ذلك من عزم الأمور sun ji aya ta biyu ya bunai sara na yake ya kai karamin ɗana aqimin salata ka kula da sallah fa wa amr bil urfi ka dinga umarni ayi kyakkyawan lamari wa naha ka dinga hani anil munkari ga barin abanki wasu biyar alama a saba duk abin da ya sabe ka na jarraba ɗana kai haƙuri inna zalika kaga a dinga jarraba nan naka kana haƙuri min azmul umuri yana daga muhimman al'amura ai bi ayan siwa wa bi mana yana daga ayoyi da yawa da aka zo da wannan imamu ahmad za ku ji irin jarraban da aka yi masa a musnad eh wato an samu hadisi daga muhammad dan jafaru daga shuba daga azimi dan bahadalata ya ji daga mas'ab dan sadu yana ba da hadisin daga sada kala yace sa'al da rasulullahi yace mun tambayi annabi tsira da amincin Allah ayyun nasu ashaddu bala manzon Allah su waye ne suka bi tsananin jarraba a mutane fa kala yace al anbiya'u annabawa summa al amsalu sai wanda suka bi bayan su fal amsalu ibdala rajulu annabi yace ana jarraban mutum ala hazi dini gurgurun rukunsa da addininsa fa in kana raqiqu dini in ya rike addininsa da zirna yi bitala ala hazin zalika sai a jarrabe in bai rike sosai ba a jarrabe gwargwadon wannan wayan kana saliba dini in ya rike gam yi bitala ala hazin shi ma sai a jarrabe gwargwadon haka wa ma ya zalo bala'u bin rajuli bala'i baya gushewa ga mutum fa hata yamshi fil ardi wa ma alayka diyatu har sai ya tafi a bayan kasa ba wani kuskure a tare da shi wa garwa ya imamu muslim ya rawaito a hadisinsa daga Abdul Wahhab Sagabi daga Ayyuba daga Abi Kilaba daga Anas qala Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatu man kunna bihi faqad wajada halawatul imani din mutumin da aka same shi da dabi'a guda uku to zai ji dandanan imani man kana Allah kana Allah kana man kana Allah wa rasuluhu ahabu ilayhi mimma zuwa in dai Allah da manzansa ka fi son su fiye da komai to ka ji dandanan imani dandano zaka ji na imani wa an yi hibbul mar'u in za ka so mutum la yuhibbuhu kada ka so shi illa lillahi ka so in yana san Allah wa an ya qaziba bin nari wa an ya qaziba bin nari ahabu ilay min an yarje ila al-kubri a jefa ka a wuta ka birma ka ga shi yafi sauki da kabar imaninka ba iya ja mana zatul buruji mu je mu nemo ayoyi na'am وسماء ذات البروج Mm.
واليوم الموعود Mm.
وشاهد ومشهود Mm.
قتل أصحاب الكدود النار ذات الوقود Mm.
إذ هم عليها قعود Mm.
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد kaji wa ma naqaw minhu abin da yasa kai ta je wa mutane a wuta me dalili yace illa an yuminu billahi kudin sun ba da gaskiya da Allah al-azizi mabuwaye al-hamidi aka jefa su a wuta kuma sun yadda da su rabu da imanin sun fada wutan in an faɗa hadisi to gaya ayyuka ce eh wuta aka girka kai imani da Allah in ka ce eh sai a jefa ka a wuta in ka ce a sai a barka mun kuma jahannama za ka yi da abi ka zaba daya ko kai ga wutan duniya ka tsira a jahannama ko ka tsira a wutan duniya kai ga jahannama ba za a barka ba ai sai da jarraba wutan da ka zabi daya dole in sun zabi na duniyar sun fada to sun tsira a jahannama idan sun ji tsoron na duniyan to fa za su fada jahannama to yasa Allah ba zai barka haka ba a biyu ɗaya ne in dai baka nan kana nan wanda ya ki wahalan duniya to ya game da wahalan lahira wanda ya zaɓi wahalan lahira to sai haƙura ta da duniya saboda haka a duniya ka zan kyale ka to ta lahira tana biye da kai to saboda haka sai ku dinga kiyayewa imamu ahmad gahi nan dai yace mala annabi yake gaya mana yace ka ki fadawa a wuta waye a jefa ka a wuta yi ne mafi soyuwa gare ka da ka koma kafirci ba da an an kaza hullahu minhu bayan Allah ya tsame ka akarajahu fi sayyaini wa qala abu qasim bagawi abu qasim bagawi ya mana hadisi حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو مجيرة بن صفوان بن عمرو السقسائي حدثنا عمرو بن قيس السكوني حدثنا عاصم بن أحمد قال سمعت معاذ بن جبل يقول إنكم لن تروا ba abin da za ku gani illa bala'an wa fitnata walan yazdadu al'amru illa shiddata lamarin ba abin da zai karu sai tsanani walal anfusu illa shuwan rai ba abin da yake karawa sai kwaɗayi wa bihi qala ma'azu yace lan taro min al-ayyamati illa gilzat wa lan taro amlan yahulukum wa yastaddu wa yastaddu alaikum illa harara ba'dahu ma huwa ashaddu duk abin da kuka gani wanda zai biyo bayan yahu wannan baga waya ce sami ta Ahmad ibn Hanbali ya kulu Ahmad dan Hanbali yana cewa Allahumma larina ya mudu biya sautu idan an danna wa Ahmad ibn Hanbali duka da bala yace Allah mun yarda eh ana dukansa da bulala in an zabga masa an baye ga yace Allah mun gode mun yarda shi haka yake cewa mun yarda kai ka turo ba mutanen ba hikurin Allah ne ya turo ba imamu bayaki daga rabi kala ba zanin shafi bi kitabin shafi ne aiko mana da wasiƙa daga misra zuwa imamu ahmad ibn hanbali fa ta na je na same shi wa qad inta in fatila min salatul fajr an gama sallan alfajr fa da fatu ilayli kitaba na bayin littafi wa qala yace a qara'atuhu in karanta ba kullu yace la fa akaza fa qara'u ya karanta fa da ma aina wa sai naga idanun imamu ahmad yana ku shawaye fa kullu yace ya ba abdullahi wa ma bi me yake ciki faƙala ya ce ya zukuru annahu ra'a rasulullahi sallallahu imamun shafi ne ya rubuta wasiƙa ya kama da ɗan hamali da ya karanta ma ɗan hamali sai kuka sai kuka sai almajiran suka ce me ka gani a wasiƙan da shafi ya aiko maka faƙul ya ce la ya ce ya ce abin da na gani a littafin ya ce ya zukuru shafi ne yake ambatawa annahu ra'a rasulullahi ya ga annabi a mafarki shi shafi in filmana faƙala ya ce ukutub ila abi abdullahi ahmad ibn hanbali annabi ne da ya ga annabi a mabarki annabi ya ce da shafi'i ka rubuta wasiƙa ka aika wa imamu ahmad ibn hanbali wa qara alaihi minni salam ka ce ni manzon Allah ina gaishe shi eh shafi'i ne yayi mafarki ya ga wannan annabi namu sai annabi ya ce to dauki takarda da biro ka rubuta wasiƙa ka aika imamu ahmad ibn hanbali ka ce ni ina gaishe shi واقرأ عليه مني سلام وقل له إنه ستمتهن كشيء إنجيني yayi hakuri gaba kaɗan fa za a jarrabe shi a wasiƙar in ka karanta ka aika masa ka ce injini za a jarrabe shi wata da'a ilal ƙauli za a jarraba kuma da za a masa sai da annabi ya gaya masa ya ce za a kira ya ga maganan bi kalgil qur'ani fala tajibun qur'ani zance ne na Allah ko halitta ne na Allah ya ce musu ƙur'ani zance ne na Allah duk yadda za su yi kar ya amsa musu akan ƙur'ani halitta ne na Allah kar ya amsa musu ni annabi ka ce ni na hana shi yarfa wallahu laka ilma idan aka masa wannan jarraban daga yau ka ce inji ne Allah zai daga darajarsa har sahin kiyama qala rabi fa qul mujji halawatul bishara wannan bishara da daɗi take faƙala a ƙamisahu allazi ya liya jildu ba ɗani shi saboda tukwici na bala'in da zai zo masa tsallab ya cire rigan jikinsa ya ba mai kawo tukwicin ya ce to ga tukwici rigan jikinsa ya cire ya bai wa mai kawo tukwicin ya ce to maza a kai in gwari ka riƙe wannan rigan allazi ya liya jildu falamma raja'tu ila shafi da na koma gun shafi a gabarta wani bayi labarin faƙala ya ce in yi las a bajiruka fi walakin bulla hubil ma ya ce ni ba na so na firgitar da kai na ce na ƙi ni yanzu abin da za a yi bari ka gani walakin bulla hubil ma waɗa ne ta taɓa ruku ya ce me ya baka in ji shafi'i kuna ji fa ya ce riga ya bani riga ya ce to ba zan razanar da kai ba Allah ya ma babban arziki amma jika mana rigan da ruwan ji shafi aka jika ya ce ban ruwan rigan na sha kai ka rike rigan albarkacin malam ya shafe mu idan na kwace ma wannan rigan na ma kwace ba da aka wada rigan zan kwace ya ce ta yake nan a jika yi aka nemi ruwan boki da aka sa rigan aka jika shafi ya ce kuma ruwan sai da shafi ya ɗauki jikakken ruwan imamu ahmad bin hambali ya kwankwada ya sha Allah ya ba mu albarkacinsa nan kuma gaba ce ta magana shi imam Ahmad bin Hanbali gaba ɗayan mabiyansa wato ‘yan zamani ne su ibn taimiya ne da ire-irensu wanda suna cewa kar a ya rubutu kar a ɗaura laya duk su suka fi ƙarfi a mazhabarsu in ka ce kar a ya rubutu malamin da kake bi imamu ahmad bin hanbali a mazhabar kake to ba ma wai shi ba malamin da ya koya masa karatu imamun shafi'i an zika rikan imamu ahmad dan neman albarka ya ya ya sunan allah an jika rigan mutum wanda ya ɗauka ya ya a mazhaba biyun nan kana ɗaya ko kana ba shafi'e ko kana ba malike in kana ba shafi'e to shafi'i ya ya jikakken rigan almajirinsa don neman albarka ya ya riga da sunan Allah idan kuma kai ba hambale ne shi Ahmad bin hambalin ya ba da rigansa wanda ya jika rigan ya sha ya bi ilimi malaminsa ne ya ya jiƙaƙƙen rigansa tun da ya jiƙaƙƙen rigansa to yaya matsayinsa jama'a wannan da'awar yanzu tana da fa'ida ku zauna kofa ku koma can wannan da'awar jama'a akwai gaskiya cikinsa wai ku yi tunani a ina mutum yake a shafi'incin yake ko a hambalancin yake to imamu ahmad almajirin shafi ne amma yau mun waye gari gamu idan mutum ya tambaye ku ya ce wai wannan malamin ma ina yake magana nan ka ce a littafin malaminsa na faɗa shi wanda ya tambaye kan ka ce mala abba ya ce a littafin malaminka malamin kuma da yake karkashin malaminka kun san shi ko baye ibn taymiya shi ya rubuto a littafin na zaune Allah rawa mu da karamin sani hukumi ne in babu ilimi sai gani ana ce an ce a rubuta sunan Allah za a yi haka ce kar a yi rubutu to zan tambaye ka wannan sunan Allah ne wannan riga ne wanda ya yi rigan duk duniya ya fi kowa sanin sannan da muka yi ga tekunsa ai kun gani da muke gonan shi shafi'in da muka yawata da ko a gonan shafi'in kun ga waye ne shafi'i haka ne rigan wanda aka sha kuma saboda neman albarkansa ya ce me baka ya ce riga ya ce ba zan kwace maka ba amma jika min shi aka jika ya ɗauki ruwan rigan shafi ya ya saboda tabarraki ya ce to kai kuma rigan sai ka rike kai ka samu albarka kuma almajirinsa ne Allah ya saka da alkhairi malam daga ina kuke malam masoyin annabi ne min barakati min barakatiha ma tarju anta min barakatiha shafi yace jika min rigan na ya ni ina za rai da albarkan kamar yadda ka samu rigan mu ma a jika mu sha albarkan sai shafe mu babun zikiri ma ja fi ninati abi abdallah za ku ji jarraban da aka yi wa Imam Ahmad bin Hanbali Abi Abdullah Ahmad bin Hanbali radiyallahu anhu a zamanin mamuni an jarrabe yi kuma a zamanin mota simu ma an jarrabe shi a zamanin wasiqu ma an jarrabe shi dangane da alqur'ani wa ma asabahu da abin da ya shafe shi min alhabas tawili na tsare shi mai tsanani da aka yi wa darbu da duka mai tsare wata hadidi an razanar da shi da kisa bi su ila azabi gaskiya an masa azaba mai radadi wa alimul iqabi da uquba mai radadi wa qillatul mubalati da rahin lura bima kana minhu min zalika ilai da ganin darajarsa wa sabara wale da abin da aka yi masa yayi hakuri imam ahmad bin hanbali duk abin da aka yi masa yayi hakuri bayan hakurin da imam ahmad yayi bin hanbali to ahe baya ma na koma sosai ne yawa fi walakin bullahu bil mai ya ce jiƙa mana ruwan da riga waɗi ni ya ta atabarku ba ni na sha don na samu albarka sai kuma mulkin sulfitinati za ku ji jarrabar da aka yi masa a tace da yadda aka jarrabe shi da bayan Allah na gari zancen da suka yi a kansa na yabo na alkairorinsa da yaban da al'umma suka yi wa imamu sha Ahmad bin Hanbali to yana da yawa za mu dan takaita muku in mun dan kama wani abu mu bari saboda yanayin lokaci abin da ya faru da shi a zamanin mamuni akan qur'ani zance ne na Allah ko kuma halitta ne na Allah walam yakun fil khulafa'i qablahu halifofin gabanin sa ma ba su yi wannan magana ba ko daga bani umayya ko daga banin abbas sai dai a wannan lokaci jama'a suka taru haula fa hamalu zalik fa qalu ka wata fa kurujuhu aka dace za a tafi da imamu Ahmad bin Hanbali zuwa Darbus za a je a yaƙi can garin Rumawa sai a lokacin kuma aka rubuta zuwa ga na'ibinsa na Bagadaza Isa ga dan Ibrahim dan Mas'abu yana umarce ya kira mutane zuwa ga shi kalifan dangane da wannan magana na Alƙur'ani sai aka samu dacewa da ƙarshen rayuwarsa kafin mutuwarsa da kimanin watanni takwas hijira yana ɗari biyu da goma yayin da wasiƙa ya zo aka ambata aka tara mutane jawa na malaman hadisi aka hana aka matsa musu ba duk mutumin da bai amsa cewa ƙur'ani halitta ne na Allah ba za a za a bashi za a kashe shi kuma albayin da gwamnati yake bayarwa zai daina da yawa malamai da yawa saboda tsoron gwamnati ma suka ce sun yadda ƙur'ani suka faɗi wannan maganar da bashi wanda suka shuɗe a kan ba su faɗa ba an yi an yi da su su ce ƙur'ani zance ne na Allah ko halitta su ce a zance ne na Allah wanda bai amsa ba a duniya Ahmadu dan Hanbali bai yadda ba yi ne bai amsa ba sai Muhammadu dan Nuhu jundai saburi jundai saburi su bi rak duk duniya ba malaman da suka ji tsoron gwamnati kowa ya yarda da imam Ahmad dan Hanbali sai Muhammad dan Nuhu Jundai Saburi su bi ne aka ja ga sarkin musulmai na wannan zamani aka ce wayannan mutane guda biyu ba su amsa ba aka ce don ba su amsa ba fa amalu wa alal ba'ir waidan a daura sa raƙumi ɗaya a daure ka sa akwai walakanci a raƙumi ɗaya aka daura su su biyu falan ma kanu bi balalin rahaba yayin da aka kawo imamu ahmad da muhammadu aka kawo imamu ahmad da muhammadu dan nuhu izuwa ga birnin rahaba ja'a rajulun min al-arabi sai wani mutum ya zo daga larabawa min daga masu ibada ana kiransa da jabir dan amir yayi sallama ga imamu ahmad fa qala yace haza ya haza innaka wafidun kana cikin wannan jama'a fala da kun masha'umin kar ka zama canfafi a gunsu ba wa inna ka ra'azan nasi yau ma a yau ba kai ne babban mutane fa iya an tajiba fa yajibu ina gaya ma ba kar ka amsa ba in sun nemi amsa wa in kunta tuhibbullah tasbir ala ma anta alai wannan mutumin da aka daure yi ɗayan yace in ji imamu ahmad an kusan yi gabirin yace to wani abin da zan gaya ma fa kar ka ki amsawa a can fa a nan ka ga wahala ka amsa abin da zan gaya ma ina baka shawara tun da ni da kai Allah ya haɗa ka fayi haƙuri da yin Allah fa inna ma bainaka wa bainal jannati an tuzu tsakaninka da aljanna kisa kai haƙuri tsakaninka da aljanna kisa in an kai ka sai yi ga wai naka cewa kai in lam tuqtal tamut in ma ba a kashe kan ba dai zaka mutu wa in aitu in ka rayu idami dan ka rayu da godiya ga Allah eh in an kai ka tsakanin yake wa abokin nasa nasiha wane kai hakuri fa tsakaninka da aljanna kisa kuma in ba kai ka ba ma zaka mutu in kuma Allah ya za da dogon kwana an barka ka cinye jarraban to ka rayu cikin godiyar Allah abinda imamu Ahmad ya faɗa qala imamu fa kana zalika ma qawiya azm yace wannan ya karfafa azama ta alama ana bi min al-imtina'i min zalik falamma iktarabu yayin da zai kusanci min jahil mamuni aka tinkari sojojin mamuni dan haruna rahil kenan wa nazaludunahu bai mara halitta kafin a kai fada tsakaninsu kamar zango ɗaya ne ja alkari mu sai hadin ya zo wa huwa yamsahu dumu'uhu yana shabi hawayensa bi darabi siyabi a gefen tufafinsa huwa ya kulu yace izu alayya aba abdal ya aba abdallah ya girmama a gare mu annal mamu qad sallah sai ba lam yasilhu qabla zalik kamun akai kusan zango daya aka ce imamu ahmad to lamarin lamarin ya ɓaci ya kai la haula wallahi sarki ya zare takwabin da bai taba zare irinsa ba a kanka tsakaninka da yi in dai ka ganshi ya ganka kanka a ƙar in dai kun yi da hudu da sarki yau baka bar wannan da awon ba gaskiya za ka lahira wa ba sada nidiya ya shimfiɗa wani darduma na fushi lam yabtidu qabla zalika gabanin wannan rana bai taba shimfida shi ba wa annahu yaqsimu yau ya rantse bi qarabatihi min rasulillahi sarkin ya rantse yace yayi rantsuwa da matsayin dangantakansa da annabi shi shariri ne fa sarkin ka ji wani bala'i kuma shi wanda zai kai malan sharifi ne jinin annabin ya yi rantsuwa da nasabarsa da kusancinsa da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce la'illam ya jibu ilal ƙauli bi kalkil ƙur'ani ya ce in dai imamu ahmad bai amsa min da ƙur'ani halitta ne na Allah ba in ji sarkin. Ya sai da ya ce, layaƙatulan naka biza ya ce, ya rantse ya ce, wallahi, idan bai amsa min ƙur'ani halitta ne na Allah ba ya ce, billahi lari saboda matsayin kusanci na da annabi sai na sare wuyansa da takobin nan. Ya rantse. To, da kuma imam ahmad da muhammadu dan nuhu an ɗaure su su kuma an kusan shiga gari da su sarki ya rantse su kuma an dohi gari da su fajarsa imam ahmad ana rukubata imam ahmad a take a gurin da suka ɗan zauna za su huta za a ƙarasa da su sai durƙusa a kan gwiwansa shi sharifi ne shi kuma wali ne na Allah shi ma ɗin kuma jinin annabin ne ai mun gaya muku yadda suka yi nasaba da wannan annabi na to la hawla wala quwwata imam ahmad ya durkusa akan gwiwansa bari mu gani sarautar Allah da ya durkusa akan gwiwansa imam ahmad bin hanbali ya gama durkusawa ala rubuta yi wara maka bidar fi idan sama ya haka ya kura idanunsa ya kalli Allah ya kalli halarar Ubangiji mujazi muka muku shi ya daga idansa ya kalli sama to kai dai ka san yau za a yi ta anan a gama ku sha labari ga labari mai zafi ya zo masa yi kuma zai kai kuka gurin wanda ya halarci sarkin da ya haka ya daga idansa ya kalli sama sun makala sad ya daga ya ce sai ya di garra hilmuka hadal fajiru hatta ya tabarraju ala auliya'ika bi zarbi wal qatari sai ya ji ya ce shugabana sai ya ji da Allah ba yake don ku gane yau yau za a gana da Allah ba ilahi ma ya yi mujabi ya ce sai ya ji garrahin muka yanzu ya Ubangiji sanyin halinka ya sa har wannan hazal fajir wannan fajirin yau ya rudu ya tabbajaru zai nuna allantaka ala auliya yaka ga waliyanka yanzu yau ka kyale hi har zai hau kan waliyanka ya Allah waliyanka ka bai dama zai fara taka su bilarbi wai har yau ya ce zai kai waliyanka wal qatalu ya doke su ya kai su Allah ka bai dama Allahumma a nan tukun ya kama sunan Allah ya ce ya Ubangiji fa in ya kan ƙur'anu fa in ya kunil ƙur'anu kalamuka gaira masalukin in dai ƙur'ani zancenka ne ba abin halitta ba ne fakafi na ma'unatu wannan kafirin wannan sarkin fajiri abin da yake nufi Allah kai mana maganinsa yanzu a yi mana maganinsa in dai maganan da muke kai gaskiya ne ƙura'ani zancenka ne Allah kai mana maganinsa daga na kai shiru ba ya minti ɗaya ba fajahu masariku sai aka ji kururuwa garin yana tayi me ba ruwa ka ce bi mautul amir sarki ya mutu daga gama addu'ar da aka hiru sai aka ji yu yu yu yu yu yu yu yu ihu sai mutum ya zama me ya faru aka ce sarki ya fada akan kujera ya mutu ya mutu fi sulusul akir min al-layli daga dare ne sai aka ji gari ya waye ya dau dili yaya aka ce sarki ya mutu to wannan matakin farko aka taka qala ahmadu ai da ka taba wani mutumin gwara ka taba duk duniya ya fi sauki da ka taba wani mutum baka jana zama na mai ba fadan Allah ba shi yana ja duk da yan uwantakan nasa da nasabar tasa da yake ya kare da annabi to yi wannan akan gaskiya yake yayi rantsuwa in dai gani ga yadda zai to rantsuwar tasa da yayi Allah ya kwantar da rantsuwa babu ya mutu kana zaman zaman ka akan mulki banda banda banda masifa da baka so ka wanye lafiya ina kai ina so to zai ba ku mamaki wanda za a nada ma shi ma hakan fa zai yi wanda zai nada shi ma wannan da'awar zai amma bari mu ji magana kala ahmadu kabar yadda zalika sai imam ahmad aka bayi labari sarki ya mutu sai ya murna ثم جاء الخبر labari ya zo bi annal mutazimu qad wuliyal kilaba suna daure a gurin suna zaune wannan ya mutu aka nada wani sarki faqad in rama ilaihi ahmadu bin abi dauda wa annal amru shadid lamar ya tsananta faraduna ila al bagadaza fi safinati mal asra daga nan imam ahmad bin hanbali yaya aka ce malam yana bayan gari aka ce a moido da hi garinsa an nada sarki an nada ya toya aka ce imam ahmad bin hanbali yana bayan gari ga yadda aka yi dan uwanka ya mutu za a higo da hi gari ya ce a dawo da hi garinsa a dawo da a dawo da hi garinsa da sauran mutanen da sauran malaman da ba kai a faɗi sunansu ba su ma an tarkato su ahe wannan biyun su ne manyan malaman an jajumo wasu ma ahe wanda su ba su ma kai a faɗe su ba ka ce ya ya ka ce da amur dan hambali da wannan babban malamin da sauran ƙananan malaman da gwamnati ta rike a dawo da su garinsu a mai da su bagadaza wa nalani minhum azan kasiran ta sanadiyansu mun gamu da cuta da yawa wa kana bi rijlaihi kuwadan amma da za a mai da su kowanne kafar da marifa wa ma da sahibahu muhammad ibn nuhu bi dariqi ana mayar da su din ma wannan abokin ahmad ibn hanbalin ana mai da yi ma daurin ankon da na hannun da na kafa hanya ya mutu da ya mutu a hanya wa salla alayya ahmad imam ahmad ne masa sallah dama dazi ya ce masa tsakaninka da aljanna sai me to bari ku ji maganan muliyai in ma baka in ma ba a kai ka din ba me yace masa in ma ba a kai ka din ba zaka mutu to gahi ya mutu ai dama ya gane masa ma abin da cikin ikon Allah hmm kun ji falamma raja ahmad ila bagadada Imam Ahmad ya koma Bagdad da kalaha aka yi huwa maririn shi ma da ya koma ba lafiya wa zalika fi lamrana fa auda'a nawu min samaniyata wa iruna shahran da aka mai da hi bagadazan ba su haɗu da sarki ba amma ba gidansa aka yi ba a bagadazan ma sarkin ya ce a sa su kurkuku aka kaɗa gwamnan magana in an mai da mutanen nan a mai da su kurkuku garin dawo da su ɗaya ya rasu shi imam ahmadin ana dawo da hi bagadaza ba gidansa aka dosa da hi ba kuma kurkuku wane ba salafina ya kai kwana talatin da ɗoriya sun ma ukurije ilai rarbi bai na yadda ya mutu zim aka fito da shi a gaban gwamna a can aka ba da kuma zuwa can bila ba zai yayi ba sai aka ce da gwamnan ka azabtar da shi in za su yi da hudu da sarkin mutuwa zai kare yi to a nan aka ce da gwamnan ya dinga bayi kayi kullum sai an doki imamu ahmadu nawamin sai da ya kai kimanin kwana talatin kama sai ya ce insha Allah wa bihi sigana wa qala imamu ahmad huwa allazi yusalla bi ahli sijin imamu ahmad bin hanbali yake wa yan kurkuku sallah wa la yaqudu fi rijli amma kabansa da mari yake musulmanci in lokacin sallah yan kurkukun bihi zai musu sallah shi kabansa da mari zai musu sallah kuma daga baya a kama ana masa duka zakara rarbahu radiyallahu anhu bayna yadayhi mutasim za ku ji irin dukan da aka yi masa a gaban mutasim lama ahararuhu mutasim fi sijin yayin da mutasim ya kirawo ya sijin aka zo da shi da zai dufi quyudihi fa qala ahmad yace falam yasadi an amsha biha imamu ahmad ba yadda zai iya tafi da wannan marin fara baɗuwa bi tikati sai ja marin ya ɗaura kamar nan irin abin ɗin zare nan na bil nan ya ɗaura wa malatu habi ya riƙe hannun sun maja'uni bi da aka sake zuwa da yi a gaban dabba fa amala alayya aka ɗaura yi fa kitu ana fada ala wajahi min sakali da aka ɗora imam ahmed akan dabbar kaman ya faɗo ta fuskarsa saboda nauyin marin shi ba marin an ɗaura ne don mutum ya mutu wai ba don ya ja ba na mutuwa ne marin walai zama i ahadin yaskunu ni ko ba wanda zai rike yi akan dokin ya zauna daidai ya faɗo mutuwa ya ƙi zama ya zauna ga wahala fasa mallama lahu duk da haka Allah ya kare ya ta ji ina darul kilafa daga baya aka zo da gidan halifanci fa da kalabi baiti wa agalak alayya wancan sarkin na biyu shine ya kirawo aka ci taho da shi bai yi addu'a ba anan sarkin ya zo da ya kai ga da gidan fadan aka kulle walaysa indi sirajun yace da aka kulle ne aka bar ni a tare da ni ji imam ahmad yace ba fitila faratul wuru'a sai nake nufin zan yi alwala fama matu yadiya nake nake nake haka da hannunsa a cikin duhu imam amin yana haka fa idza ilahu fi iman sai Allah ya taimake ni ga ƙwarya da ruwa fata waratu minu ne alwala summa qumtu na ta'i usalliya ne sallah wala arifil qiblata amma yace ban san ina ne gabar ba saki ne mai duhu na za kurin nayi sallah ban san ina ne dai alqibla ba fala ma zuba yayin da na waye gari idan ana alal qiblati Allah cikin ikonsa da gari ya waye sai na ga ahe inda na yi sallan alqiblan ne kaga karama ta Allah ba yi dai kurin ya narka sallah yana zaune da gari ya waye gurin kuma alqiblan ne walillahi alhamdu yace ne wa Allah godi qala summa da aitu fa da kanzu alal mutasim aka kira ni aka shigar da ni gun mutasim falamma nagara ilai yayin da ya kalle ni wa indahu ibnu abi dauda a gunsa akwai ibnu abi dauda kala yace ala kada za amtu annahu ku ne kuke riyawa annahu hadatha sinni kuna cewa mai gankanin shekara wa za shi ku mukdailu ai wannan dattijo ne kuna a kasan malaman ne suka rada aka ce wani yaro ne almajiri sabon tayi yace kuna riya mun kun ce yaro ne a he dattijo ne ma falama da nawa minu yayin da nayi sallama wa salamtu yamin sallama qala li yace udunu ka zo fazan ya zalib gai gusa yi ni yana kusantar da ni har ta karabta min har na zo kusa da shi sun makala ya ce ijilis ka zauna fajalas na zauna wa qad afqalin la hadidu amma wannan karfan yana cin kafa na fa makatu sa'atan sai da ya awa daya ba a ce masa komai ba sun makultu ce ya amirul mu'minina ila ma da a ilai ibnu ammika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga me yake kira ne dan amminka qala yace inni shahadatu alla ilaha illallah qul yace fa inni ashhadu alla ilaha illallah qala thumma zakartu lahu hadisi ibnu abbas fi wafad abdul qais ya ambata masa hadisin abdullahi dan abbas na jama'an nan na abdul qais da aka zo da su ثم قل يجب هذا الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم تكلم ابن أبي داود بكلام لم أبهمه شي wannan dan Abu Dawud wani malami kudin yana gurin malamin malam fada in ji Ahmad dan Hanbali yace sai yayi wani magana ga sarkin amma ni ban fahimci me yake nufi ba wadhalik li'anni lam atafaqa kalamu dan ni ban ji me ya faɗa ba summa qala mutasim sai mutasim ya ce laula annaka kunta fi yaddi ba dan kana hannu ba man kana qabli lam ata'arif da ba za mu bujuro maka ba suma qala ya ce ya abdurrahman alam umirka an tarfa al mihnat ba na umarce ka ka dauke masa jarraban nan ba qala mun yace ba qultu allahu akbar hadha farajul lil muslimin wannan budi ne ga musulmai suma qala nazaru ya abdurrahman abdurrahman ku yi munazara da hi yace kallamu fa qala li abdurrahman sai abdurrahman yace da mu da dan hanbali ma ta qulu bil qur'ani tambaya da yake ma me ka faɗa akan alqur'ani falan ajibu yace ban amsa masa ba fa qala mutasim sai mutasim sarkin yace ajibu ka amsa masa mana fa qul yace ma ta qulu bil ilmi yace zan amsa masa inji Ahmad dan Hanbali yace to tunda ka tambaye ni me na faɗa akan Qur'ani kai me ka faɗa akan ilimi inji Ahmad dan Hanbali yace ma ta qulu bil Qur'ani yayi shiru yake magana sai sarkin yace amsa masa mana yace to ma ta qulu bil Qur'ani me ka faɗa akan al-Qur'ani ai abun biyu ne akwai Qur'ani akwai ilimi kai me kace cikin Qur'ani kuna ji ya tambaye me ka faɗa akan al-Qur'ani hi malam fadan shi kuma Ahmad bin Hanbali yace kai kuma me ka faɗa akan ilimi fa kata sai yayi shiru fa kullu yace alqur'anu min ilmi Allah yace alqur'ani yana daga ilimin Allah wa man za'ama anna ilmi Allah makhluqun faqad kafara billahi duk mutumin da inji Ahmad bin Hanbali yace yari ya cewa qur'ani yana daga cikin wa man za'ama anna ilmin lahi makhluqun wanda ya riya cewa ilimin Allah halitta ne faqara kafara billahi ya kafirce wa Allah fa sakata yeshi fa qala suka ce fi ma bainahu ya amirul mu'minina kafaraka kafaraka sarki ya kafirce ma fa ya kafirce ma ya kafirtar da kai sarki kaje kai sarki ya kafirta ka kurin eh yace sarki ya kafirta ka falam yaltafit ila zalika sarki bai waiwaya kan wannan ba fa qala abdurrahman yace kana allah wala qur'ana sai abdurrahman din ya faɗi haka kai ji kai kana allah abin ba daɗi mm fa kun yace kana allah fa kun yi kuma sai yace kana allah wala ilma fa zakata sai shiru faj'alu yatakallamuna min hauna wa hauna su taro Ahmad ibn Hanbali ta nan ya ba wannan amsa su taro yi ta nan ya ba wannan amsa aka dinga masa jefaffe ne ya na ƙayyayi yana musu na gaskiya Fakul ya ce ya amirul muminin a duni shi min kitabin lahi ya ce ka bani wani abu daga littafin Allah au sunnati rasulillahi ko hadisin annaba hatta aqulu bihi zan yi magana da shi fa qala ibn abi dauda yace wa anta la taqulu illa bi hadha babba abinda za a baka na qur'ani ko hadisi sai ka amsa wannan fatawar wa hadha fa yace wa hal yaqumu al-islam ai musulunci baya tsayawa illa bihi ma sai da su musulunci zai tsaya ne banda qur'ani da hadisi wajen rabbainahuma wannan malaman suka iya yarda da abin da imam ahmad ya nema munazaratin dawila haka yi munazara mai tsawo wata ju sai suka kafa masa hujja alai bi qawlihi da yace ma yati min zikrin min rabbihim muhdasi suka kafa masa hujja da wannan wa nu fi zalika ajwabat shi kuma ya fasa amsa bi hadisi inzali yace a wannan saukar da yi ne fararen ba maganar sa ba aw zikrun gairar alqur'ani in ma zikirin ne to ba qur'ani bane wani zikirin ne daban muhdatha kama ta kaddama wara sha haza bi qawlihi sai wannan yayi nuni sad wal qur'anu bi zikr yani bil qur'ani bi khilaf zikr fa innahu ghayr al qur'ani bi qawli ay ya ga musu yace wal qur'ani bi zikr Allahu khaliqu kulli shay Allah ya halitta komai ai suka masa wannan fa ajaba ya ba su amsa bima hazalahu annahu amun makazu da yace wannan hadisin am ne ai ba kasa bane Qur'anin a nan am yayi ba kasa bane ana tambaya a wannan halin ga yunwa ga mari amma yana ba su amsa bi kaurihi saboda shi Amr bin Hanbali yace am ne ba kasa bane sai ba su amsa da tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha yace to bari mu ga muku amsar da za ta sare wancan din fa qala ibn abi dauda yace huwa wallahi ya amirul mu'minina ranan murillul mubtadi yace amirul mu'minina wannan fa bacacce ne ya bata dan bid'a ne ya bada haka wa haulayi qara yawa wa haulayi qaratu kal huqa wa'annan kuma su ne masu hukuncin kana alƙalai fasalu tambaye su faqalu yace mata qulu bi me kuka faɗa ku shi da yace ranka ya dade wannan fa ya bata bajacce ne dan bid'a ne ga wayannan da alƙalan ka ne sai sarkin ya waiwaya ya ce da alƙalan to ku me kuka ce ku alƙalai me kuka ce wal huqa ga masu rike wannan duk malamai ne ai su ba da amsa na ga ma bajacce ne sai sarki ya duba ya kalle su ya ce me kuka ce me kuka ce faƙalar da suka ce mata ƙulu na biyu suka ce iya maganarsa haka yake haka yake haka yake fa jabu bi misli ma qala ibnu abi dauda sun ma hada rubi yau misani aka maida amadu dan hambali waye gari aka sake fito da shi fa nazaru wa aina aka sake munazara da shi sun ma biyo misali rana na uku aka wuni ana jayayya kwana na biyu ran na uku aka sake fito da shi fa nazaru wa irin wa bi zalika kullihi ya alu sauta wa duk da haka in an zo kwana ukun nan banda ran da bai ci abinci wai ya daga magana nasa yafi na kowa girma ya daga murya ya ce ƙarya kuke ƙarya kuke ga gaskiya a fili ba ruwansa da gaban sarki yake ko a gaban kowa yake haka ya alu sauta huwa alayhim duk da haka kuma sai ya danjaye su kuma ya daga muryarsa akan tasu ina fata kuna fahimta to daga nan wata gallaba wata galibu hujjatu na ga hujjar siyarin da ya tasu ƙalafai za su katu idan suka yi fatawa babu alaihi fatala kalamu alaihi ibn abu dauda sai ibn abu dauda ya bude magana wa kana min ajahalan nasu bil ilmi ya jahilci mutane da sani shi bai san ilimi wal kalamu da magana ba wa qad tanawwa'at bihimul masailu ya dinga musu nau'i nau'i na mas'ala na mujadala wala ilma lahum ba su da ilimi bi naqali ne yadda ake cirato ilimi fajalu yankiruna al-athar suna musanta hadisai wa yaraduna al-ahjaj biya kuma suna mai da hujjoji wa qala ahmad imam ahmad ya faɗa samitu minhu maqalat naji zancen da lam akun azanna anna ahadan ya kula wannan zantukan da na jagun ku bana tsammanin a duniya wani zai faɗi irin wannan magana wa qala takallaw ma'i birguzul kalami dan me yasa kuke mun magana magana na maganan da bai da amfani dawilin zakara bi lijasim suka fara maganan almujassam wa ghairihi mimma la fa'i abinda ba fa'ida la dari ma ta guli imam ahmad yace wannan maganganun da kuke ni ban ma san su ba illa anni alama anna allah ni abinda na sani anna allah ahadun samadu Allah maɗayancin sarki ne maɗaukaki sarkin da ya dogara da kansa baya ci baya sha baya buƙatan komai a gurin kowa. Dan suka misali shehu ba abin da ya kama da shi. Fasa kata anni suka yi shiru. Kogar aure da lahum ahadisun ruwayat sai aka gangaro da wani hadisi na wanda yake magana fi darul akirat fa hawwalu an yi rahu isnada suke so za su juya isnada. ويلقهم عن بعض المحدثين كلاما يسرقون الى بعض داني wani suna suka wai hata sai yaje musu wa anilahum tanawush min makanin ba'id wa bi gabuni zalika kullu yadru suka dinga dai maganganu a gaban hali fa yaqulu yace ya amadu ajibni ila hada sai zargin yace amadu ka amsa min ga wannan maganan fa ila za ta az'aluka har na sanya ka min kasati daga keɓaɓɓe na wa min man yada bi taɗi ina zo ka amsa min akan qur'ani zance ne halitta ne na Allah na mai da kai keɓaɓɓen malami na ka taka shimfiɗa na fa qul ya amirul mu'minina ya tuni bi ayatin min kitabillahi sun zo min da aya a littafin Allah aw sunnatin an rasulillahi na yadda akan tambayar da suka yi Qur'ani zance akan cewa halitta ne na Allah din zan amsa ma amma ka ce in ji ni su kamun aya alqur'ani guda daya akan Qur'ani halitta ne na Allah ko in ba ayan su kawo hadisi zan amsa maka magana yake ta ilimi a kawo hadisi ko ƙur'ani shi ya kawo mu hata ujiba mu ilayya sannan sai an amsa musu wa ta ji Ahmad alaihi Imam Ahmad ya kaba musu hujja hina ankarul ihjaj al asar yayin da ya musanta hadisan nasu bi qawlihi hikayatan an Ibrahim hikayan da aka samu daga ya abati lima ta abudu ma la yasma wa la yuzir wa la yubni anka shay'an wa qawli da fadansa da wa kallama Allah Musa ta kalima wa qawli bi qawli da fadansa innani ana Allah la ilaha illa ana fa abudin ala lahu al-khalqu wal amru wa bi qawli inna ma qawluna li shay'in idza aradnahu nan naqulu lahu kun fayakun ila ghayri zalika min al-ayat falamma lam yaqum lahum ma hujjatu yayin da ba su da hujja adilu ila istiman sai suka zo jala khalifa bi zalika fa qalu suka ji amirul mu'minin suka rasa yadda za su suka ce ya amirul mu'minin abin yana da suka ce haza kafirun rallun murillun suka rasa abin da za su suka zo gurin imam sarki suka faɗi wannan magana mai nauyi ba to Allah kai mana gafara eh wa qala ibn isyaqa bin ibrahim na'ib al-bagdad amirul mu'minin laysa min tadbir al-khilafa anta kalisa bil kaifa idan kana so masarautanka yayi kyau karka kyale mutumin nan waya galibu kalibatai ne wallahi idan ka bari za a ce ya kai wancan sarkin kai ma ya yi rinjaye ka wannan mutumin maganan a bari ya koma garin su babu shi in ka bari za a ce maka fa ya rinjaye halifa biyu ka ga yayin da aka yi da wancan sarki to nan gaba kai ma za a ce ya rinjaye ka maganan gaskiya kurin kar ka bar shi fa yanda zalika humiya anan ne sarkin kuma gafa ya taso masa waitar da garabu ya ɓata rai sarkin ya ji magana wa kana aliluhum ariqat wa huwa yadhunnu annahum ala shay qala amr yace fa inda zalika qala li la ana kallahu yayi ya ga ya imam ahmad magana da bai dace ba wada yin tafi ka an tujiban ka duba fa magana da ya faɗa yace muna sa tsammani zaka amsa man falan tujibni summa qala kuzu yace ku rike yi waƙala'u wasabu ku jayi aka dinga fi ana jansa haka ana kwantar ne ana ja yace mu za ka yi wa haka ƙala ahmad imam ahmad ya ce fa aka to aka rike ni wasabu ake ja na wa qala'atu wa jiya bil aqabina wa siyadi aka je gun gaggaba da masu bulala da masu azaba wa ana anzuru wa kana ma'i shi'r min shi'r rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazarurun fi sau bi dama a tare da ni akwai wani gashin daga gashin annabi wanda na ɓoye a riga na wanda in zan mutu abin ne ni da wannan gashi fajarradu ni minu aka tsire shi wa sirtu bainal aqi sai aka aje yi tsakanin masu hukuba guda biyu fa qultu ga ya amirul mu'minin fa qultu suka ce ya amirul mu'minin Allah Allah inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala لا يهل دم امرؤ مسلم يشهد ان لا اله الا الله به دي ثلاثه يا امير المؤمنين yace na gama ka da Allah na gama ka da Allah annabi ne yace jinin mutum musulmi in da ya shaida ba sarki sai Allah bai kamata a zubda jininsa ba amma ka san da wannan wata la wata hadisi ya karanta musu hadisi wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها أزموا مني دماؤهم وأموالهم to biyu saura kwata ko to muka yi sallah sai mu dora akai alfarman wannan annabi namu Allah ya saka